أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna safiyar lahadi wanda ya yi daidai da noni ga wata sha uku ga watan ramadan shekara ta 1442 hijira ta manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 25 ga watan hudu shekara ta 2021 shekara miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci namu mai albarka masallacin ammar ibn yasir radiyallahu anhu a cikin wannan unguwa ta mu ta hausawa a wannan gari namu na kano mai albarka mana cikin tafsirin suratul anbiya'i wanda a mun tsaya a kan aya ta talatin da bakwai za ku mu tashi aya ta talatin da takwas insha Allah ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya ƙulu na mata haɗar wa'adu in kuntum sadiqin suna cewa mata haɗar wa'adu yaushe ne wannan alkawari in kuntum sadiqina idan kun kasance da gaske kuke idan kun kasance da awar da kuke faɗi da gaske ne yaushe ne lokacin ‘yan uwa kada mu sha'afa a jiya allah maɗaukakin sarki yanayi mana bayani game da yanayin ɗabi'a ta halittar ɗan adam shine an halice shi da gaggawa khuliqal insanu min ajal allah ya ce sa'urikum ayati fala tasta'jiluna wanda muka yi bayani sababin saukan wannan ayar shine neman gaggauto da azaba da mushrikan maka suka rinka yi wa annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi suna cewa wannan azaba da kake tsoratar da mu ita idan har da gaske ne to ka kawo mana ita tun yanzu ba sai mun je lahira ba tun a duniya ka kawo mana ita to shine Allah madaukakin sarki ke ba mu labari bayan waccan muguwar magana da suke faɗa wa yaquluna mata suna ma cewa yaushe ne hazal wa'adu wannan lokaci to faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce hazal wa'adu malamai sun yi fassara guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da alwa'ada a nan shine lokaci na tashin alkiyama suna cewa kana gaya mana cewa alkiyama za ta tashi Allah maɗaukakin sarki zai tashi alkiyama to washe ne lokacin tashin alkiyaman nan in kuntum sadiqina idan kun kasance da gaske kuke cikin da'awarku ya kai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kuma muminin da suka yi imani da shi wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da alwa'adu bi ma'ana alwa'id ma'ana yaushe ne wannan azabar da kake mana gargadi da ita za ta kama mu yaushe ne za ta sauka ma'ana hallakarwa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya musu matukar ba su imani ba Allah madaukakin sarki zai musu to wannan azabar da kake cewa za ta zo za ta zo wannan narko da kake cewa zai kama mu zai kama mu yaushe ne lokacin sai yaushe ne zai zo ma'ana suna izgili wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi in kuntum sadiqina idan kun kasance da gaske kuke Allah madaukakin sarki ce law ya'lamu alladhina kafaru da a ce waɗanda suka kafarta za su san cewa hina la yakuffuna awjuhimun nara lokacin da ba za su iya karewa fuskokinsu wuta ba wala an buhurihim hakanan ba za su kare ba za su iya kare wuta daga gadon bayansu ba wala hum yunsaruna sannan kuma ba za a taimake su ba Allah madaukakin sarki ce wannan nema da suke yi a gaggauto musu da azaba sai Allah madaukakin sarki ce law ya'lamul ladina kafaru waɗannan kafarai da suke cewa yaushe ne lokacin tashin alkiyama ko kuma yaushe ne azabar da aka yi musu alkawari za ta kama su Allah subhanahu wata'ala ya ce lauya alamul ladina kafaru da a ce waɗanda suka kafarta waɗannan mushrikai da suke wannan katubara da a ce sun san suna sanin a hina la yakufuna awjuhim nara lokacin da azabar za ta kan musu ta yadda ba za su iya karewa fuskokinsu azaba ba wala an zuhurihim ta yadda kuma ba za su iya kare wa gadon bayansu azaba ba walahum yunsaruna sannan kuma babu wanda zai iya taimakon su idan suka shiga azaba sun shiga kenan idan azabar Allah madaukakin sarki ta zo ta zo kenan babu wanda isa mai da ita Allah madaukakin sarki ya kare mu ga malaman da suke da ra'ayin cewa alwa'du a waccan aya da muka gabatar ta baya abinda take nufi shine tashin alkiyama to kaga sai ya kasance lauya alamun lalzina kafaru hina la ya kufuna awujuhimin nara ana nufin azabar wuta kenan da a ce su waɗannan kafirai za su san lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai sa su a wuta ta yarda babu wani wanda zai iya kautarwa da kansa azabar wuta lokacin da ake ƙona fuskarsa ba zai kuma iya kautarwa da kansa azabar wuta ba lokacin da ake ƙona gadon bayansa wala hum yunsaruna sannan babu wani wanda zai iya taimakon su ya fito da su daga cikin wuta domin su samu rahama ga malaman da suke gani kuma abin da ake nufi da alwa'adu shine azabar da suke cewa a gaggauto musu da ita a kawo musu da ita sai su fassara ayar da law ya'lamul ladhina kafaru hina la yakuffuna awjuhihim nara da a ce su kafiran da suke cewa a gaggauto musu da wannan azabar za su san lokacin da Allah madaukakin sarki zai sauka musu da azaba zai kawo musu abin da zai halaka su to a wannan lokaci babu ɗaya daga cikinsu da ya isa ya kautarwa da kansa ko kuma ya hana fuskarsa fuskantar wannan azabar da Allah maɗaukakin sarki so kan musu da ita kamar yadda ma gadan bayansu babu wanda a cikinsu zai iya kautarwa da kansa ɗanɗanar azabar da Allah maɗaukakin sarki so kan musu da ita wala hum yunsaruna sannan kuma babu wani wanda ya ya taimake su daga cikin gumakan da suke bautatawa ko wanda suka rika abin bauta ba Allah maɗaukakin sarki ba ko wanda suke ingiza su su tura su su bijire wa Allah maɗaukakin sarki su riƙe wani Allah a matsayin an bauta Allah maɗaukakin sarki ya ce bal ta'atihim bar wancan zancen ta'atihim baghatatan ita azabar ma'ana ita azabar da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara musu za ta kama su idan za a halakar da su ta'atihim za fa ta zo musu ne baghatatan ba zato ba tsammani ba su aune ba ba su shirya mata ba ba su zatanta ba Allah maɗaukakin sarki zai kawo mata fatabahatuhum sai ta rikirkita su ta ɗimauta su ai fatu hayyiruhu sai ta rikirkita su kowanne ɗaya daga cikin su ya ɗimauce fala yastati'una raddaha ba za su iya mayar da ita ba su juyar da ita su hana ta faruwa Allah maɗaukakin sarki ce wala hum yunzaruna kuma ba za a saurara musu ba ba za a ɗaga musu ƙafa ba idan azabar Allah maɗaukakin sarki ta zo duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wannan azabar za ta same shi sai fa ta same shi babu wani abu da zai zo kuma ya hana wannan azabar samunsa babu wani abu da zai zo ya juyar da wannan azabar ya hana ta kaiwa zuwa gare shi dole sai ta same shi sai ta halakar da shi ga malaman da suke gani cewa kuma abinda ake nufi shine tashin alkiyama ma'ana bal ta'tihim bagatatan ita alkiyama bari za fa ta zo musu ne bagatatan ba su zato ba ba su tsammani ba kamar yadda alkiyama haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ga ba mu labari za ta zo idan Allah madaukakin sarki ya kaddara za a tashi alkiyama to mutane kowa yana cikin harkokinsa kowa yana cikin kaiwa da kawowarsa 'yan kasuwa suna kasuwancinsu manoma suna nomansu 'yan makaranta suna tafiya makarantarsu 'yan masu aiki ma'aikata suna tafiya ofisoshinsu kowa yana aikin da yake bai fasa ba ba wani lokaci za a ƙayyade ba wani lokaci za a ayyana a ce to kowa ya zai zauna a gida ya shirya za a busa ƙaho kowa zai mutu ba a'a ba haka za a yi ba 'yan uwa yadda kuka ga mana cikin masallacin da mana tafsiri to idan Allah madaukakin sarki ya kaddar busa kaho za a mutu haka abin zai faru babu wanda ya san yadda abin zai zo Allah madaukakin sarki shi kadai ya san lokacin saboda haka da lokacin yayi umarni zai ba mala'ikan mala'ikan da ke busa kaho Israfil ya busa kaho kowa kuma ya fadi ya mutu a lokacin shi yasa a cikin hadisi ingantacce annabi rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari cewa idan Allah madaukakin sarki zai tashi kiyamarsa yace a lokacin dan kasuwa mai sai da yadi ya shimfiɗa yadi za a yanka za a siya wanda zai sai yadi ya je wajen mai sai da yadi ya faɗi adadin da yake bukata an shimfiɗa yadi za a yanka masa manomi a gonarsa ya ɗauki abin barruwa yana barruwa da shi yana zubawa kowa yana harkokinsa sai Allah maɗaukakin sarki ya umarci mala'ikan mutuwa sai ya busa ƙaho nan take kowa sai ya faɗi ya mutu ‘yan uwa haka abin zai kasance ba wai lokaci ne da za a shirya ba shi sa Allah maɗaukakin sarki ce bal baruwancin zancen da suke ta'atihim shi tashin kiyama lokacin mutuwa da suke cewa ya ƙulu na mata hazal wa'adu yaushe ne lokacin tashin alkiyama yaushe zai zo shi muke jira to ai ba wai gaya muku za a yi a ce ga lokacin tashin alkiyama ba gobe ne ko jibi ko gata a'a lokacin tashin alkiyama Allah madaukakin sarki shi kadai ya baro kansa sani har hatta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san lokacin tashin alkiyama ba yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu haka Allah madaukakin sarki yace suna tambayar ka game da lokacin tashin alkiyama yaushe ne sai Allah ya ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qul inna ma ilmuha inda rabbi ka gaya musu ilimin lokacin tashin alkiyama yana wajen ubangiji na shi shi kadai babu wanda ya sani sai shi la yujalliha liwaqtiha Allah maɗaukakin sarki baya tsinkayar da wani ga lokacin tashin alkiyama ga sanin lokacin tashin alkiyama sai wanda sai shi shi kadai la yujalli hali waqtiha illa hu sai shi kadai faqulat fis samawati wal ard yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul inna ma ilmuha inda Allah walakin zuwa karshen ayar saboda haka yan uwa mu sani cewa idan Allah subhanahu wataala ya tashi tashin alkiyamarsa to ba shiri za a yi ba ba kimtsi za a yi ba tafiya ake yi kamar yadda kuma muka san cewa ita ma mutuwa idan ba lokacin tashin alkiyama ba ma ita kanta mutuwar kowanne ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mu idan za su mutu galibi babu shi babu kimsi ba zato ba tsammani yanzu nan mutum ya fito da niyya zai je gabatar da wani abu na rayuwarsa ya tafi akan zai je ya dawo yayi wani abu a gida tafiyar da idan yayi sai dai a dawo da shi kenan yan uwa nawa aka yi mutum ya fita daga gidansa cewa da Allah bari in je da wani ko kuɗin cefa ne bai bayar ba da Allah bari in je in dawo sai in ba da kuɗin cefa ne yana fita sai dai a dawo da gawarsa nawa aka irin wannan wata ta fita da niyyar za ta je unguwa ta ziyara ta gaishe da su wance da wance ta dawo ta fita sai dai a dawo da gawarta kun ga ashe mutuwa tana zuwa mutane ne mai bagatatan ba zato ba tsammani babu shi shi sai Allah madaukakin sarki ce bal baruwancin zancen ta'atihim bagatatan ita mutuwa ko kuma azabar da Allah madaukakin sarki ya kaddarawa masu bijire masa masu kafircewa ayoyinsa masu fito na fito da manzanninsa tana zuwa musu ne bagatatan ba zato ba tsammani fatabahatuhum da tazo sai ta rikita su ta ruda su ta rikita musu lissafi kowa ya rasa inda kansa yake shine fatabahatuhum Allah madaukakin sarki ce fala yastati'una raddaha ba za su iya mayar da ita ba lokacin da mutuwa ta zo wa mutum ko alkiyama Allah maɗaukakin sarki ya niyyar tashinta ko kuma a azabar da Allah madaukakin sarki ya kaddara za ta samu mutane ta zo musu to babu ɗaya daga cikin wanda azaba za ta same su za ta same su da Allah madaukakin sarki ya kaddara da zai iya juyar da ita ya sa a fasa kawo wannan azabar babu wanda ya isa wannan shi sa Allah madaukakin sarki ya ce fala yastati'una radda ba za su iya mayar da ita ba wala hum yunzaruna sannan kuma ba za a saurara musu ba matakar mutuwa ta riga ta zo matakar azaba ta riga ta zo to Allah madaukakin sarki sai ya dauki ran duk wanda ya kaddara zai dauki ransa Allah madaukakin sarki sai ya halaka duk wanda ya kaddara zai halaka shi Allah madaukakin sarki ce wala hum yunzaruna ba za a saurara musu ba wata ayar Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa famalahu min quwwatin wala nasir yana mana bayani game da yadda su waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya niyyar halaka su ba za su iya taimakon kansu ba ba kuma za a iya taimaka musu ba kamar yadda ya ce wala hum yusaruna wata ayar ce mana famalahum min quwwatin ba su da wani ƙarfi da za su iya tunkuɗe azabar Allah maɗaukakin sarki da shi wala nasir ba kuma ba su kuma da wani mataimaki da zai iya taimakon su ya fitar da su daga azabar Allah madaukakin sarki wata ayar kuma Allah madaukakin sarki ce musu yake musu shagube famalakum ko kuma malakum la tanasaruna malakum la tanasaruna lokacin da aka sa ƴan wuta a cikin wuta Allah madaukakin sarki zai sa a tambaye su a ga musu cewa malakum la tanasaruna me ya hana ba za ku rinka taimakon juna ba a duniya ba ku kuke zuga juna a kafar cewa Allah madaukakin sarki ba ba tare kuke zama ku tattauna yadda za a yi annabi izgili ba ba tare kuke zama ku yi mitin yadda za a yi fito na fito da Allah madaukakin sarki da manzansa da abin da ya aiko manzansa da shi ba to yanzu ga ku a cikin wuta gaba daya malakum la tanasaruna me ya hana ku taimaki juna wancan ya taimaki wannan wannan ya taimaki wannan kamar yadda a duniya idan wasu mutane da suke hada baki akan wani aiki na laifi aka kama ɗaya daga cikin su manya daga cikin sai su shiga su fita a fito da shi kamar yadda al'amarin haka yake kamar yadda kuka sani idan akwai baran baku misali yanzu idan akwai wani wanda yake dan jagale siyasa ko abin da ya kama da haka yana da wani ubangida dan siyasa babba shi ya ɗore masa gindi yayi komai ya zagi wanda zai zaga ya saru wanda zai sara ya ci mutuncin mai mutunci da ɗaurin gindin wancan babban dan siyasa idan yayi abin da aka yi yayi abin da aka kama shi aka sa shi a police station aka garkame shi sai ka ji an yi waya cewa a sako shi shi wancan mai gidan nasa babba zai waya ce a sako shi to irin wannan waɗanda suke aiki iri ɗaya wajen kafircewa Allah maɗaukakin sarki da yin fito na fito da manzanin Allah maɗaukakin sarki me zai hana idan suka tsinci kansu a wuta ɗaya ya taimaki ɗaya malakum la tanasahuna me yasa ba za ku taimaki juna ba sai Allah madaukakin sarki ce bal humul yawma mustaslimuna bari a yau su kasance kowa mai miƙa wuya ne ga al'amarin Allah madaukakin sarki babu wani daga cikin su da ya isa ya kwatar ya kwaci kansa ma bari ya magana akan wani Allah madaukakin sarki ya datar da mu sai Allah madaukakin sarki ce ne wala qad tunzi abi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون الله مدفك سركيتي ولقد استهزئ برسل من قبلك تبس حقيقة أني إزجلي برسل من قبلك جأنباوا دسكزو كافنك فحاق بالذين سخروا منهم ma kanu bihi yastahzi'una sakamakon abin da suka kasance suna izgili da shi Allah madaukakin sarki ce sai ya kewaye su sai ya afka musu sai ya halakar da su Allah madaukakin sarki kamar yadda Muhammad Amin bin Shanqiti ya faɗa a cikin tafsirinsa Adwaul Bayan yake cewa Allah maɗaukakin sarki a nan wajen yana rarrashin annabinsa ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kwantar masa da hankali yana nuna masa abin nan fa da aka yi maka ya rasulallah ba kai aka fara yau shi ba dukkanin manzannin da muka turo kafin ka sai da aka samu wasu marasa kirki da suka musu izgili suka gaya musu bakar magana suka jefe suka jefe su da abin da yake da ciwo Allah madaukakin sarki ce ya rasulullahi wa laqadis tuhzi abi rusulin min qablika haqiqa tabbas an yi izgili ga manzannin da suka gabace ka duk manzannin da Allah subhanahu wataala ya turo tun daga kan manzo na farko annabi nuhu alaihi salam zuwa kansa manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam matuƙar manzo ya zo ya kirayi mutanensa zuwa ga su bar abin da suke bauta na gumaka da abubuwan da suke jingina wa Allah maɗaukakin sarki a matsayin kishiyoyi su dawo su bautata wa Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai to sai ka samu wasu daga cikin mutanen da aka kira ɗin sun yi wannan manzon izgili sun gaya masa baƙar magana sun kafirce masa wani lokacin ma sun yi ƙoƙarin cutar da shi bari ma wani lokacin sai sun yi ƙoƙarin halakar da shi babu manzan da aka turo sai da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari an musa haka shi sai Allah madaukakin sarki yake ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hakuri yake rarrashin sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan gata ne a wajen Allah madaukakin sarki shi sai za ku ga duk lokacin da aka yi masa abu sai Allah madaukakin sarki ya rinka rarrashin sa sai kai hakuri ya rasulullah fasbir ala ma yaquluna kai hakuri game da abin da suke faɗa wani wajen ku za Allah madaukakin sarki ya ce masa fasbir sabaran jamila ka yi haƙuri haƙuri mai kyau wani lokaci ku ji Allah maɗaukin sarki ya ce masa fasfah an fasfah an wa qul salam ka kauda kai gaban sa ya rasulullah ka ce aminci aminci ma'ana zaman lafiya zaman lafiya Allah maɗaukin sarki duk lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga cikin damuwa sakamakon kafirce masa ko magana da ake gaya masa Allah maɗaukin sarki sai ya ɗauki gabaran kuma rarrashinsa da ba shi haƙuri sallallahu alaihi wasallam to shi sai Allah madaukakin sarki ce wal qadistu zi abi rusulin min qablika haqiqa an yi izgili ga manzannin da suka gabace ka shi sai ku ga wane ne manzo na farko a cikin manzannin Allah madaukakin sarki shine annabi nuhu alaihi salam shine farkon manzo da Allah ya fara turuwa a doran kasa bayan shirka ta fara a cikin mutane to lokacin da annabi nuhu ya zo sai da yi shekara dubu dubu guda ba shekara hamsin dubu guda ba shekara hamsin labitha fihim alfa sanatin illa 50 aman haka Allah madaukakin sarki ya bamu labari ya zauna a cikin su yana ta wa'azi tsawon shekara 50 mutanen sa suka kafirce suka kin imani da shi Allah madaukakin sarki ya ce fa ma amana ma'ahu illa min illa qalil duk kiran da annabi nuhu alaihi salam yayi da wa'azi da kai kawo wajen mutane su imani amma ɗan kaɗan ne suka imani da shi to lokacin da annabi nuhu alaihi salam ya ɗeba tsammani daga imanin su sai musu bakar addu'a ya musu bakarariyar addu'a yace Allah madaukakin sarki ya halaka su rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara Allah annabi nu alaihi salam yace Allah madaukakin sarki bi halaka su to inda nake so in kai mu shine lokacin da Allah subhanahu wataala ya niyyar halaka mutanen annabi nu sai yace da annabi nu alaihi salam ya je kera jirgin ruwa wanda a kansa annabi nuhu alaihi salam zai hau da shi da duk wanda suka yi imani da shi Allah madaukakin sarki ya tseratar da su daga abin da ya niyyar halaka mutanensa da shi to lokacin da annabi nuhu alaihi salam ya zo yake kera wancan jirgi na ruwa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sai Allah ya ce me sakhiru minhu duk lokacin da mutane wasu gungu wasu jama'a daga cikin mutanensa suka zo wucewa ta inda yake aikin kafinta na kera jirgin ruwan da Allah ya bashi umarni yayi sakhiru minhu sai su tafi ne masa izgili bakan magana sunuhu kuma kafinta aka koma yanzu da awar taki yanzu annabcin kuma an fasa shi an koma kafinta sai Allah madaukakin sarki ce qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharuna sai annabi ya ce musu ai yanzu kuke da damar yin izgili duk abin da za ku faɗa ku faɗa lokacin ku ne in taskharu minna idan kuka yi mana izgili fa inna naskharu minkum akwai lokacin da zai mu za mu rama abinda kuka yi abinda kuka yi mana izgili saboda haka kun ga annabi nuhu alaihi salam ya fuskanci irin wannan abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah yake bashi hakuri akan sa shine izgilin mutane to haka dukkanin manzannin da suka zo bayan annabi nuhu alaihi salam babu manzan da bai masa izgili ba wannan ka'ida ce mu sani kuma yan uwa wannan hanya ce ta annabawa hanya ce ta bayan Allah na gari duk wanda ya hau kan gwadabe irin na annabawa da manzannin Allah to sai ya fuskanci kaman katankwacin ko makamancin abin da aka yi annabawa da manzanni so da ka yadda aka yi annabawa da manzanni izgili aka gaya musu bakar magana aka zage su to kai ma ko ke ma da kika ce zaki ba Allah madaukakin sarki zaki da awa zaki kokarin dora mutane akan hanya madaidaiciya su bar shirme su dawo kan daidai su bar abin da yake na rashin daidai su dawo kan daidai to sai an miki izgili zaki ga ko a cikin mutane ne inda kika fiye faɗin gaskiya zaki sha izgili sai to ustaziya to kaza yanzu ne sai ta jefa ku wuta maganganu makamantan wannan maganganu kala kala to duk lokacin da kike kokarin hawa kan gaskiya kada maganar mai izgili ta kuma da ke baya kada izgilin mai izgili ya sake fasa abin da kike yi kullum ki rinka tuna cewa ai akwai wanda sun fi ki daraja da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki su ne annabawan Allah da manzanni ya fi son su sama da ke ya bari mutanen sun musu izgili kewa ce da ba za a miki izgili ba so da ka kakki damu ki ci gaba ki san wannan abin da ke ai daɗi ma ya kamata ki ji wannan aikin da nake fa irin aikin annabawa ne shi annabawa suka zo suna ake musu izgili to ni waye dan an dan an miki izgili yanzu ki wuce a miki izgili ki sa hijabi babba katoto irin wanda shari'a ta ce ki wuce a miki izgili a nuna ki a miki zimbe kakki damu ki gode wa Allah madaukakin sarki babban abin da ya kamata mutum ya ji zafi shine kayi abin da ba daidai ba wannan shine babban abin da ya kamata mutum ya ji zafinsa me yasa zaka ji zafinsa saboda ka saba wa Allah madaukakin sarki babu takaici da rashin jin daɗin ɗan adam a duniya kamar a ce ya kauce hanyar Allah maɗaukakin sarki amma matuƙar hanyar Allah maɗaukakin sarki kake bi to hanya ce mai cike da kwalabe da ƙayoyi kun san kuwa duk hanyar da aka ce kwalabe ne da ƙayoyi kuma dole sai ka bata kanta ya kake gani za ka rinka ɗaga kafa ka a hankali ka taka nan ka taka wani lokacin ka taka ɗaya haka al'amarin yake to shi sa 'yan duniya wanda su ba Allah ne a gabansu ba wanda ba sa so su ga ana abin da yake daidai su burinsa a watse kawai a zama mutanen banza kowa ya lalace za su rika miki izgili za su zage ki za ki za su sa miki suna sai an sa miki suna ma a cikin mutane sai an sa miki suna to kada ki damu da wannan sunan da za a sa miki ki gode wa Allah madaukakin sarki hanya ce ta annabawa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aje mun ga mun buga misali mutum kamar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ku duba a zo a same shi a ce wai a hadan ladhi ba asallahu rasula ku kalle shi da Allah wai wannan ne Allah ya turo shi a matsayin manzo manzon Allah fa sallallahu alaihi wa sallam mutum mai martaba mai matsayi mai girma mai daraja kamar shi wani wanda bai kai ya kawo ba ya zo ya kalli annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa a hazan labi ba asallahu rasula wai yanzu wannan ne ma Allah ya turo shi a matsayin manzo Allah ya rasa wanda zai turo a matsayin manzo sai wannan a toke yanzu dan an ce a rasa wanda zai wa'azi sai ke sai me kuma saboda haka duk wanda zai miki izgili akan addini wallahi kake da mu galibi ba ma iya jurewa idan aka yi mana izgili daya biyu uku sai ku ga mutum ya zubar da makaman sai ya koma shi ma sai ya zama kamar sauran mutane haka muke gaskiya to wannan kuma alamu ne na gaskiya na rashin arziki mutum ya hau hanyar Allah madaukakin sarki dan an gaya masa wata magana ya janye daga hanyar Allah madaukakin sarki ya koma hanyar banza ko kuma ya daina ya shiga cikin gamagarin mutane wallahi alamu ne na tabewa wannan ba a ja da baya ba a ja da baya ci gaba ake za ki ga ƙarshe kece mai nasara masu miki masu miki izgilin wallahi su ne a ƙasa haka al'amarin yake sannan kuma ku kalli ƙarshen ayar abinda Allah madaukakin sarki ce fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastazi'una sakamakon abin da suka kasance suna wa annabawa da manzanni izgili da shi kuma sai afka musu sai Allah madaukakin sarki ya rinka halaka su ɗaya bayan ɗaya mutanen annabi nuhu da suka yi wa annabi nuhu izgili Allah ya rabu da su Allah bai basu ba halaka su yayi Allah maɗaukan sarki musu ruwan tufana ruwa ta sama ta ƙasa Allah maɗaukan sarki tafi da su gaba ɗaya mutanen annabi nuhu alaihi salam adawa da suka yi wa annabi hudu alaihi salam izgili Allah ya raba da su Allah maɗaukan sarki halaka su yayi gaba ɗaya mutanen annabi salih samudawa da suka yi wa annabi salih alaihi salam izgili Allah maɗaukan sarki ya raba da su Allah bai raba da su ba halaka su yayi gaba ɗaya mutanen annabi lutu alaihi salam da suka yi wa annabin Allah lutu alaihi salam izgili Allah ya raba da su Allah bai kyale su ba wallahi sai dai halaka su gaba daya dukansu to haka duk mutanen da suka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izgili a wancan lokaci tun yana raye Allah subhanahu wataala sai da yace inna kafainaka almustahzi'ina hakika mu mun isar maka masu izgili shine lokacin da aka yakin badar galibin su manya manyan quraishawa makan nan su Abu Jahal da sauransu wanda suke wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hawan kawara suke masa abin da suka ga dama duk sai da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi zai tsaya akan gawarsu haka aka rinka ɗaukar gawawwakinsu sun zama mushe ana zuwa ana jefa su a cikin rijiya gawawwakinsu sun zama mushe duk yadda suke ji su ne masu faɗa a ji su ne manya an babu su ba garin makka sai gashi sakamakon izgilin da suka rinka ya koma kansu Allah madaukakin sarki ya halaka su gaba ɗayan su haka aka rinka iban gawawwakin su ana zuwa ana zuba ta a cikin rijiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je ya leka cikin rijiyar yace abinda Allah madaukakin sarki ya mun alƙawari na samun nasara akan ku ya tabbata gaskiya ne ku abinda Allah subhanahu wataala ya muku alƙawari na azaba shin kun same shi a matsayin gaskiya suka yi shiru saboda sun mutu sayyidina umar Allah ya kara masa yarda yace ya rasulullahi dan ya karka magana da mutanen da sun riga sun mutu ba jin ka suke ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba haka bane ya umar yace wallahi ko kai yanzu baka fi su jin abin da nake gaya musu ba suna ji to sakamakon mai izgili kenan to haka al'amarin yake kuma kun ga wancan karin sun yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izgili yana raye to haka yanzu ma kuma irin wannan izgilin zai iya tabbata shine mutum yi wa abin da ya shafi sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izgili duk mutumin da yawa sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izgili ko yayi wa ayar Allah izgili ko yayi wa annabi kansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izgili to wannan shi ma ya shiga cikin wancan Allah madaukakin sarki sai ya halaka shi idan ba a halaka shi a duniya ba zai game da mummuna bakin sakamako idan Allah madaukakin sarki ya tashi kiyamarsa sannan tun a duniya ɗaya daga cikin abubuwan da malaman fiƙi suka suke rubuta a matsayin ridda fita daga addinin musulunci mutum ya yi hannun riga da addinin musulunci shine mutum ya ridda wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi izgili wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ce maka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce a yi abu kaza ko ya aikata abu kaza ko ya ce a daina kaza sai ki izgili ki ce sai ki izgili akan abin da aka ce miki annabi ya hana ki dariya mace ta yi shiga ta addinin musulunci ta sa hijabi ki mata izgili ki wa hijabin izgili yar uwa wannan ki sani wallahi fita daga addinin musulunci ne izgili wa Allah madaukakin sarki ko ayar Allah madaukakin sarki ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fita daga musulunci ne mutum da shi da fir'auna da hamana da ɗaya suke Allah ya kiyaye shi sa wallahi mu iya bakin mu an dawo daga yaƙi yaƙin tabuka wasu daga cikin munafikai suka koma gefe suke wa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabon sa izgili cewa waɗancan mutane masu katin ciki yanzu ne za su yin yaki za a tafi yakin tabuka su ne za su yin yaki sai su sa dariya akwai wani sahabi mai imani a cikin a cikin sanadin su yace munafikai ne ku kuma wallahi sai na ga wa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da kuke faɗa yayi sauri kafin ya karasa wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mala'ika jibril daga sama bakwai ya riga shi ya kawo annabi wahayi daga sama bakwai Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ga waɗannan munafukai sun zo suna kama akalan raƙumin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suna tafiya suna cewa rasulullahi wallahi ban faɗi wannan maganar a matsayin izgili ko mun faɗa da matsayin kushe ba a'a ya rasulullahi mun faɗa ne a matsayin zance da muke na kan hanya dan mu rage tajar tafiya ya rasulullahi annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe na ta qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaji'una yanzu ku rasa wanda za ku izgili sai ga Allah ko da ayoyin Allah ko da manzon Allah Allah madaukakin sarki ce la ta'taziru kada ku bada wani uzuri wannan uzurin da kuke faɗa na banza ne Allah ba zai karba ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ba zai karba ba kad kafartum ba'da imanikum haƙiƙa kun kafarta bayan da kun yi imani to kun ga wannan shine illa da sharrin da ke cikin yi wa addinin musulunci izgili ko yi wa annaban Allah izgili ko abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo da shi ko da da yake annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu baya cikin mu amma ya bar mana abubuwa masu yawa addinin da ya zo da shi da sunnarsa da shari'arsa tana tare da mu to duk wanda ya ɗaya daga cikin wannan izgili wallahi ya ba addinin musulunci banda kuma mummunan sakamako da ke jiransa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kare mu daga sakin baki wajen yi wa addinin musulunci ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi izgili Allah ya kare mu wannan abubuwa ne yan uwa da abin da yasa na faɗa magana akan sa yayi yawa a cikin mu sakin baki akan abin da ya shafi addini wallahi abu ne da yake mai sauki a wajen mu idan mutum abin addini aka zo maka da shi abu ne na shari'a aka ce maka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aikata idan zaka iya ka aikata idan kana gani ba za ka iya ba saboda sakaci da ragwanta irin taki to ki ja bakin ki shiru shi kenan kin kubuta ki ji da nauyin da yake kanki na kin aikatawa amma kada ki ƙara kanki nauyin fita daga addinin musulunci kuma kada ki izgili akai ko kuma ki faɗi mummunan magana akai wallahi matsala ce mu iya bakin mu wannan bakin zai kai mu ramin da in muka shiga wallahi ba za mu taɓa fitowa ba saboda kowanne ɗaya daga cikin mai uwa mu iya bakin mu Allah madaukakin sarki ce fa haqa bihim fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastazi'una sai Allah madaukakin sarki ce qul man yaklaukum bil layli wan nahari min ar-rahman wane ne zai iya baku kariya bil layli da daddare lokacin da kuke bacci wan nahari haka nan wa zai iya baku kariya da rana ko da yini lokacin da kuke kai kawo kuke hada-hada ku don neman abin da za ku rayu da shi minar rahmani daga Allah maɗaukakin sarki ma'ana daga farmakin Allah maɗaukakin sarki idan ya so halakar da ku shin waye isa ba ku kariya lokacin da kuke bacci da daddare waye isa ba ku kariya lokacin da kuke harkokinku da rana idan Allah maɗaukakin sarki ya yi niyyar aiwatar ko afkar da azaba a kanku akwai babu babu wanda ya isa shi ne a wata ayar Allah maɗauki sarki ke cewa kul man ya'simukum min Allah in arada bikum su'an aw arada bikum rahma kul ka ga musu ya rasulullah man ya'simukum wa zai iya baku kariya in arada bikum su'an idan Allah maɗaukakin sarki ya so wani mummunan abu ya shafe ku aw arada bikum rahma ko kuma ya so rahama ta same ku wa zai iya baku kariya babu wata ayar Allah madaukakin sarki ke cewa qul fa man yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum darran aw arada bikum naf'a wai zai iya baku kariya idan Allah madaukakin sarki so wani abu mai kyau ya same ku ko wani abu ko wani abu mara kyau babu shi sa Allah madaukakin sarki shi kadai ya isa ya ba dan adam kariya shi kadai ya isa dan adam ya nemi kariya a wajensa amma duk wanda dan adam ya nemi kariya a wajensa to ya nemi kariya a wajen shi a wajen wanda shi kansa yana bukata a kare shi don kowane ne yana bukata a kare shi Allah madaukakin sarki shine yujiru wala yujaru alayhi shine mai bada kariya shi ba bashi kariya shine yujiru shi yake ba kowa da komai kariya komai idan kaga ya tsaro komai idan kaga ya samu a security to Allah madaukakin sarki bai security shine yujiru amma wala yujaru alayhi Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda yake bashi kariya Allah maɗaukin sarki ce balhum an zikiri rabbihim mu'riduna bari dai su waɗannan mushrikai sun kasance masu bijirewa ne da kau da kai game da ambatan Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ce amlahum alihatu ko suna da wasu ababen bauta suna da wasu alloli suna da wasu wanda suka riƙa a matsayin kishiyoyi ga Allah maɗaukakin sarki tamna'uhum min dunina da za su kare su gabarmu su ba su kariya su yi banga-banga su hana azabar Allah maɗaukakin sarki take zuwa gare su suna da wannan amsa shi ne babu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ƙalubalanta su mushrikan maka cewa amlahum alihatu waɗannan alloli da suke bautatawa gumaka wanda suka sassaƙa daga itatuwa ko daga dutsuna ko daga kaza ko masu bautar wata ko masu bautar rana ko duk wani abu da suka ɗauka a matsayin Allah da suke bautatawa suka zama suka zama da shi kishiya ga Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya ce ko suna da wasu alloli ne tamna'uhum da za su iya ba su kariya min dunina gabarun ta yadda idan Allah maɗaukakin sarki so ya kama mutum su waɗannan alloli su hana ce a'a a rabu da shi kamar yadda kika san idan yaro ya laifi a gida sai ya gudu bayan wa bayan wani wanda yake gani zai iya bashi kariya sai ɓuya idan yaro ya yi laifi za ki da ke sai gudu bayan babansa sai ɓuya sai babin ya ce to a rabu da shi a rabu da shi shi kenan kuma sai a rabu da shi to su waɗancan musharfai da suke haɗa Allah da wani a cikin bauta suna da irin wannan idan Allah ya niyyar halakar da su sai waɗancan gumaka nasu da wanda suka raga a matsayin bauta a matsayin ababen bauta ba Allah ba su ce to Allah maɗaukin sarki a rabu da su amsa shi ne babu Allah maɗaukakin sarki ce la ya stati una nafsura an fusihim su waɗanda suka rika a matsayin ababen bautar su kansu gumakan nasu da allolin nasu la ya stati una ba za su iya taimakon kansu da kansu ba shi kansa abin da aka rika a matsayin abin bautan shi kansa ba zai iya taimakon kansa da kansa ba haka Allah madaukakin sarki ce yace walahum minna yushabuna ba za kuma iya taimakon su a iya ba su kariya daga gare mu ba yushabuna kamar da bulakan abace fasara shine yujaruna ba za kuma iya ba su kariya daga gare mu ba wannan Allah madaukakin sarki ya kai mutuka wajen a nuna gazawar su waɗanda suke bautatawa da kuma abubuwan da ake bautatawa dan ka'ida shine shi wanda ya bautatawa wani ba Allah madaukakin sarki ba shi akan kansa za a sashi a wuta sannan shi kansa abin da aka bautatawa din idan shi ne ya sunnanta a bautata masa shi ma wuta za a sashi to kun ga a cikin su zai taimaki wani kenan shi sa Allah madaukakin sarki ce innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun kamar yadda zamu zo mu ji a can karshen suratul anbiya innakum ku masu shirka ga Allah madaukakin sarki wa mata abuduna da abubuwan da kuke bautatawa na gumaka dukkanin ku da ku da su hasabu jahannama makamashi ne ku na wutar jahannama ice ne ku na wutar jahannama karshen ku da ku da su gaba da wutar jahannama Allah madaukakin sarki ce antum laha waridun dukkanin ku gaba ɗaya za a tarkata ku a tura ku cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu sai Allah maɗaukakin sarki ce bal matta'ana ha'ula'i wa aba'ahum hatta tala alaihimul umur أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين الله مدوكين سركي بل بروانcan zancan matta'ana ha'ula'i wa aba'ahum su waɗannan ai mun jiyar da su wani ɗan daɗi ne su da iyayensu hatta qala alaihimul umur har rayuwa ta yi tsayi ta tsawaita a gare su har suke gani sun mallaki abin da ba zai gushe ba sun samu abin da zai dawoma a gare su saboda haka sai suka kafirce wa Allah madaukakin sarki suka jingina masa kishiya suka ki imani da manzannin da ya aiko Allah subhanahu wataala yana magana game da mushrikan Makka yace bal bar wancan zancin ya Rasulullah matta'ana haula'i su waɗannan kafiran Makka ai mun jiyar da su wani dan dadi ne an ba su wani dan mata'i na duniya ne an ba su 'ya'ya an ba su gonaki an ba su gidaje an ba su kaza an ba su kaza hatta su da iyayensu hatta qala alaihim al'umur har sai da rayuwa ta tsawaita a gare su har sai da suka yi tsawon rayuwa wannan tsayin rayuwar da suka yi sai suka ga kamar duk abubuwan da suka mallaka to dawwama za su duk abubuwan da suke nasu ne to yanzu dama can za su gaba da kasancewa a matsayin nasu saboda haka babu abin da zai gushe babu abin da zai gushe to wannan abin kuma shi ya jawo musu suka yi mai sai suka kafircewa Allah madaukakin sarki suka jingina masa ababan tarayya sai Allah madaukakin sarki ce afala ya rauna yanzu su ba sa gani anna na'til arda mana zuwa mana zuwar wa kasa nan qusuha min atrafiha mana tauye kasa daga gefanta daga sasanninta mana tauye kasa mana rage ta daga kowane bangare daga cikin bangarorin kasa shin ba sa ganin haka wannan lafazi na a na'atil arda nan kusuwa min atrafiha malamai sun yi fassarori mabambanta babban malamin tafsiri muhammad amin bin shankiti a cikin littafin sa abuwa bayan fi idahi alqur'ani bil qur'an yake cewa malamai sun fassara cewa muna tauye kasa daga gefanta daga sasanninta da fassarori mabambanta juna amma shi fassarar da Amin Din Shinqiti ya fara kawowa ita ce ce wasu malaman suka ce abin da ake nufi shine mautul ulama shine mutuwan malamai ita ce fassarar da Muhammad Amin Din Shinqiti ya fara kawo yace abin da ake nufi da tauye kasa daga sassanta shine mutuwan malamai don mutuwan malamai a cikin al'umma kuma bala'i ne mutuwan malamai a cikin al'umma bala'i ne kamar yadda hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ishara zuwa ga haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna allaha la yaqbidu al-ilma min ahlihi intiza'an Allah madaukakin sarki baya kwace ilimi ya karbi ilimi daga ma'abotansa daga malamai ta hanyar bincike shi daga kirjinsu ta yadda mutum yana matsayin malami kawai sai ya zama jahili da ka san hukunce hukunce ka karanta littattafai kawai sai ka neme su ka rasa Allah madaukakin sarki baya kwace ilimi ta wannan hanyar yace la walakin yaqbidu al-ilma bi mautil ulama sai da Allah madaukakin sarki yana karbe ilimi ne ta hanyar mutuwar malamai za ku ga duk malamin da ya rasu sai a nemi wani irinsa a rasa wanda zai mai gurbinsa yanzu ku kalli malaman da suka mutu shekara talatin shekara arba'in za ku ga duk samun irinsa abu ne mai wahala to na yanzu ma kuma kullum suna tafiya wanda ba su kai su bane suke zuwa abin haka yake su ma na yanzu kuma wanda suka mutu idan suka rasu wanda ba su kai su bane haka su za su ƙara mai gurbinsu haka al'amarin zai ta tafiya annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ta ta ila idza lam yabqa aliman har sai ya kasance an nemi masani wanda zai iya ba da fatawa saboda Allah masanin ilimin addini na gaske an rasa ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai kuma mutane su riki wasu a matsayin malamai a matsayin jahilai wanda jahilai ne amma kuma an ne musu kallon malamai babu abin da suka sani saboda haka sai mutane su rinka tambaye su al'amuran addini sai su rinka ba su fatawa sai su bata sai su batar da mutane to tauye ƙasa da Allah subhanahu wataala yake nufi a wannan ayar kamar yadda wasu daga cikin malamai suka fassara shine ɗauke malamai mutuwar malamai wasu daga cikin malamai suka ce a'a abinda ake nufi da tauye ƙasa shine bayyanar addinin musulunci da Allah madaukakin sarki yake yadda yake bashi nasara da kuma raguwar kafirci wanda lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kasance kafirci shine yake cin karansa babu babbaka a lokacin a duniya da masu bautar wuta da masu bautar gunki da masu bautar rana da masu bautar abubuwa kala-kala sai Allah maɗaukakin sarki turo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa hawaye a matsayin manzo annabi shi shi kaɗai ne a lokacin saboda haka sai Allah maɗaukakin sarki ya rinka ƙararsa da mutane wannan ya musulunta wancan ya musulunta wannan ya musulunta daga garuruwa aka rinka zo ana musulunta daga wancan garin sai wannan ya tsallako sai karɓa addinin musulunci daga wancan unguwa sai wannan ya tsallako shi da iyalai su karɓa addinin musulunci haka addinin musulunci ya rinka yaduwa a hankali a hankali shine awalam yarau annana awalam yarau afala yarawna annana atil arda nanqusuha min min atrafiha shin ba ta ganin yadda muke tawayar kasa muke rage kasa daga sassanta ma'ana abin da ake nufi shine bayyanar ko kuma samun nasarar addinin musulunci wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi shine mutuwa mana yadda Allah madaukakin sarki yake rage mutane yadda Allah madaukakin sarki yake dauke wasu shine anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha Allah madaukakin sarki yace afahumul ghalibuna su waɗannan kafirai su ne za su ci rinjaye su ne za su rinjaye akan mu su za mu kasa gamawa da su mun gama da na baya annabawan da Allah madaukakin sarki ya turo suka kafircewa annabawansu Allah madaukakin sarki duk ya gama da su afahumul ghalibuna yanzu waɗannan kafirai naka ya rasulullah su ne ya su cirin jayi Allah madaukakin sarki ka su gamawa da su amsa shine ba haka bane Allah madaukakin sarki zai baka galaba akan su zaka gama da su ya rasulullah Allah madaukakin sarki ce ul inna ma unzirukum bil wahyi ka gaya musu ya manzon Allah inna ma kadai unzirukum bil wahyi inne muku gargadi ne da wahayi inne muku wa'azi da tunatarwa ne da wahayi Allah maɗaukakin sarki ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya wa al'ummar duniya gaba ɗaya cewa yana yi musu wa'azi ne da gargaɗi da me da wahayin da Allah maɗaukakin sarki ya saukan masa dan uwa idan aka ce wahayi shine alqur'ani da ingantattun hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yadda alqur'ani yake saukakke daga sama a matsayin wahayi haka hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke saukakku su ma a matsayin wahayi haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa an zalallahu ilaikal kitaba wal hikmata wa allamaka ma lam takun ta'lam haka ne ko wa an zalallahu alaikal kitaba wal hikma wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah maɗaukakin sarki ya sauka maka da alkitab alkitab bi ma'ana alquran shine littafin Allah madaukakin sarki yace kuma wal hikma al hikma ita ce me sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisai ingatattu da suka tabbata daga gare shi yadda Allah ya bayyana cewa ya saukar da alqur'ani daga sama haka nan kuma ya bayyana cewa ya saukar da me da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga sama saboda haka da sunna da alƙur'ani dukkaninsu ɗan juma ne da ɗan jummai tare Allah maɗaukakin sarki ya ba wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi su ɗaya baya rabuwa da ɗaya a tare suke shi sa Allah maɗaukakin sarki za ku ga ya yawaita haɗa alƙur'ani ko kuma alkitabu da alhikima duk inda aka ce alkitabu abin da ake nufi alqur'ani alhikima fa sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi laqad manna Allahu alal mu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هك على مرقين سركي أما تأبرا رديوا بيان وانا معنى الكتاب القرآني الحكمة شيني للتافي آه شيني حديثة عن نفس إرادة أمن تسأر ثبتة أغريش سودا كان أكتي أنذركم بالوحي Allah maɗaukin sarki ce ka gaya musu ni an umarce ni ne muku wa'azi na gargaɗe ku na faɗakar da ku da me da wahayi ma'ana ka gargaɗe su da me da littafin Allah da kuma sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda haka duk mutumin da yake so yayi wa'azi ko ya faɗakar ko ya tunatar to waɗanne su ne manya-manyan sinadarai da ake yin tunatarwa da su alƙur'ani da sunna shi sa a wata Allah mutum sarki ce fa zakir bil qur'ani man yakhafu wa'id ma'ana kayi gargadi ka tunatar ka yi wa'azi da alƙur'ani ga wanda yake jin tsoron makoma ta ko narkona ka yi wa'azi da alƙur'ani ga duk wanda ke jin tsoron narkona idan bai bi Allah maɗaukakin sarki ba so da da alƙur'ani ake yin gargaɗi ‘yan uwa da wa'azi ba a yin wa'azi ko faɗakarwa da dirama ko da wasan hausa kamar yadda masu dirama suke faɗa idan suka yi dirama suka yi abin da yake lalata tarbiyya ne watsewa ne fita daga hatta al'adar malam bahaushe ne idan an musu magana sai suke faɗakarwa suke wa'azi suke tunatarwa suke mu kuma abin da Allah madaukakin sarki ya ce mana shine fa zakkir bil qur'an kai wa'azi ka tunatar da alqur'ani da alqur'ani ake tunatarwa ba da drama ba irin wancan drama din da ake zuwa ayi wanda kuke bada lokutan ku ku kalla fiye da yadda kuke bada lokutan ku na ibada akan sa za ku ga kallon irin waɗannan fina-finan gaba ɗayansu fatawar da za a yi a kansu haramun ne wani zai tambaya ce me yasa na ce haka dalili shine duk irin finafinan da ake yi na yanzu na drama ban sani ba ko na gaba za a iya gyarawa idan aka gyara to kaga sai a zo a gyara fatawa kenan duk irin finafinan da ake yi na drama za ku ga da wahala a yi fim a gama ba za ta yi ba ba ku gama ta a ciki ta fitar da tsiraicin ta idan na ce tsiraicin yan uwa ba ina nufi ya ta fito tsirara ba ka a'a da Allah akwai diramar da za a yi a gama ba a nuna mace babu a nuna mace babu hijabi ba ma yaji akwai shi kun taba ganin an yi dirama an yi fim din Hausa an gama ba a nuno mace a fim din ba ta da mayafi ba dan Allah akwai mafi karanci kenan in ma ka dauke duk wasu abubuwa so haka kallon mace a irin wannan yanayin ba ta da hijabi ba ta da mayafi wuyanta a waje yake sangalalin hannunta nan a waje yake nan ɗinta a waje yake wata ma ba ta da hatta ɗan kwanin cirewa suke su aji amma duk da haka wata rubiya suke koya muku to ban sani ba ko kuna koya shi ne abin tambaya ban sani ba ko kuna koya ƴan uwa idan kuna koya kun ga ce shi kenan yawa shi ne ban sani ba da mu da ƴaƴanmu duka da muke zama mu zura wa tv ido mana ta kallo mana koyar tarbiyya yan uwa mu sani ana yin wa'azi ne da alkur'ani mai girma waɗancan abubuwa a gaskiya akwai gyararraki a kansu ko da za a yi drama to ya kamata a tsaya a yi gyara ba irin wani drama da ake ba wallahi irin drama da ake yanzu gaba ɗaya ta fita daga salo na addinin musulunci hatta al'ada ma ta ci karo da ita namiji babba baligi ya zo ya tsaya da mace tana rawa yayin da mace za ta sa kaya shi kansa shigan ma da ke ka duba shigar haramun ce ko ba komai za ta ba haramun ce ta sa wando ta sa tishe ta tsuke jikinta duk wani tudu a jikinta ya bayyana ya fito kuma abin haushi da takaici ta zo ta tana rawa da ita na namiji tana rawa duk jikinta tana karkada shi wani fa duk tarbiyya ake koya muku ba duk tarbiyya ake koya muku kun ga irin wannan bala'in fa shi ya haifar da kwanakin ba aka rinka wani abu ko aka rinka da mutum a gidansa da matarsa ta aure kawai sai dai ko akan kujera matarsa ta dauko ta dauko faranti ko wani abu ta zo tana haka tana mai ra'a tana abin nan kuma a dauka a tura a duniya sai a sa waka drama tana tashi nan kuma sai matarsa ta dauko wani dan faranti da dan wani abu a ciki kuma ta so tana rawa tana ji jikinta babban abin da kai cin shine kuma sai a dau wannan bidiyon sai a yada a duniya wai burgewa ce ta yi shiga wanda babu wanda ya kamata ya ganta in ba shi ba akwai irin shigar da idan mace tafi yan uwa wallahi hatta ƴaƴanta bai kamata su ganta ba ba ma wanda gefe ba ba ma ke ba ƴaƴanta wallahi bai kamata su ganta ba mijinta kadai ya kamata ya ganta amma ko kun san irin wannan shigar mace tana yi kuma ta fito a drama haka suna sa kayan bacci ba suna ka sa kayan bacci kuma a dauke su a matsayin sin na drama a zo a nuna kuma kowa yana kallo da kayan bacci mace da kayan bacci ɗanta bai kamata ya ce yana ganin da kayan bacci ba wallahi inda tarbiyya muke so mu dasa a cikin al'ummar mu ɗanki bai kamata a ce na ganin ke da kayan bacci ba to amma mutum miliyan nawa suka gani a tv fa aka zo aka sa fa sai da shi ake yi sai da shi ake duniya tana gani kuma abin mamakin waɗanda su ne suke ba mu tarbiyya kuma ko kunyar da tarbiyya suke ba ku kunyar da mana ko da ko da mutum bai fito ya ce na yarda da bakinsa ba ai ɗabi'a da hali shi yake nuna akwai lisanul hal akwai lisanul maqal lisanul halikum ya yadda akan cewa tarbiyya suke ba ku tunda mutum yana zuwa ya zo na ya ta kallo wani ma yana jin takaici ya ji rashin daɗi idan aka irin wani drama baya na idan wani waje ya wuce shi wallahi kuwa inda ka san mutum ba ya rasa wani adadi na kuɗi na kasuwanci riba ta zo ta kwace ta kashi wallahi ban kalli abu kaza ba wallahi je ban kalli episode kaza ba kai ai na ji takaici sai fa wata ta ba da kuɗi fa ta je an kai wajen masu ture-ture wajen masu kwamfuta an je an tura mata abin ta zo ta kalla a waya na ta ji daɗi alhamdulillah ai na kalla daga baya sannan sai hankalin ta kwanta to dan Allah ta yi zai magana dai a cikin rayuwarmu ta yi zai magana dai wallahi barin ga muku wani abu saban annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi idan da haka suke yi wallahi ba ban labarin su haka ba za ki ji ana labarin su kina jin daɗi kina jin wasu mutane na musamman ba wallahi ba za su kawo wannan abin da ta kawo ba wallahi sai da suka yi banza da duniyar suka wurgar da ita a gefe suka sa Allah a gabansu sannan sai Allah ya shiga cikin lamarin sai ya taimake su suka suka zama abin da suka zama yadda muka tara duniya muke da abin duniya muke da kile-kile na duniya ba su da wannan ko kaɗan amma ke yanzu ko ba a faɗa ba kin san sun fi ki ni ma na san wallahi sun fi ni ba duniya suka tara suka samu abin da suka samu ba a cikin sabai ka gami inda aka taba rawaito maka wata ruwaya ko aka baka labari cewa akwai wani wanda gida katon gida mai bene mai kaza a ciki ka gaya mu sai dai kaza an ce mutum yana da zami guda daya ko mutum ba shi da kaza ko mutum haka suka rayu a rayuwa in dai rayuwa ta duniya ce amma bangaren ban Allah madaukakin sarki ya suke a nan ake so a samu bambanci idan kina so ki ga bambanci ke da yar uwarki wallahi ba a sa kaya ba ba a daura gwal ba ba a tara kadara ake so a bambanci ba wallahi a cikin ban Allah ya kamata ki bambanci ni da kewa fa ban Allah madaukakin sarki ana ya kamata wa fi zalika falyatana fasil mutanafisu ana ya kamata mu competition ana ya kamata mu musabaka ana ya kamata mu yi munafasa ki wuce ni ko in wuce ki amma ba iya ba iya canza kayan daki ba ba iya siyan gwal ba ba iya siyan kaza ba ba nan bane kwata kwata wannan da gwal da kika siya da kayan ɗaki da kaza duk idan an saki a kabari suna ina gwal din ki zai biyo ke taya ki zaman kabari kayan ɗakin ki zai biyo ke taya ki zaman kabari wallahi ke da su har abada sai dai ƴaƴanki da kika bari ko wasu magada idan baki musu tarbiyya ba su ɗauka su je su siyar su sharholiya da kuɗin kuma kin taimaka wajen saban Allah madaukakin sarki amma ki ba Allah madaukakin sarki ki gani da an sa ki aka bari wannan biyayya ga Allah madaukakin sarki shi zai biyo ki har cikin kabari wallahi shi zai biyo ki har cikin kabari ya taya ki hire ɗaya bai miki cewa ɗan uwa Allah ya samu dace Allah madaukakin sarki ya ce qul inna ma unzirukum bil wahyi ka ce inda muku gargadi ne da wahayi wala yasma'u summu du'a kurma baya jin kira idza ma yunzaruna idan aka gargade su Allah madaukakin sarki ya kwatanta kafirai da kurame saboda mai saboda suna kurumcewa gaskiya idan aka faɗi gaskiya ba sa ji jin da za su ɗauka su amfani da ita sai Allah madaukakin sarki ya kwatanta su da kurame yace wala yasma'u summu du'a kurame ba fasa jin gaskiya ba wai ji ne na kunna ba yadda nake magana kuna saurare ba irin sa ne ba sai ba a'a ji na dauka shi aiki da shi shine ba sai gwanda kurman da baya ji ya fi alkhairi sama da kurman da yake yana ji shi kuma baya aiki da abin da ake gaya masa Allah madaukakin sarki yace ba sa jin kira kiran da ake musu zuwa ga Allah madaukakin sarki idza ma yunzaruna idan aka gargade su Allah madaukakin sarki yace wala in massatum nafhatun min azabi rabbika duk yayin da wata yar azaba ta shafe su daga cikin azabar Allah madaukakin sarki duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya dan waiwaye su ya dan taba su da wata azaba la yaqulanna sai ka ji suna cewa inna kunna zalimina lalle mun kasance azzalimai sai ka ji suna taraki sai ka ji suna ta kai kuka suna da baki na kafircewa Allah madaukakin sarki suna da ƙarfin hali na fito na fito ayoyin Allah madaukakin sarki amma kuma ba su da haƙuri ba su da juriya ragwaye ne da zarar Allah madaukakin sarki ya dan shafe su wata azaba sai su fara raki sai a fara ihu inna kunna zalimin wallahi mun kasance azalimai wallahi mun kasance azalimai Allah madaukakin sarki ya dace da mu yan uwa nan ma dole mu dakata ana saboda lokaci ya riga yayi insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu da rai da lafiya sai mu tsora daga inda muka dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh